الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق تاسر الحق بالحق ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدير الجاد العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون رانا القيامة وترند الله zai cika alkawari ma wanda yawa alkawari a famo adna wa da na sanan fa huwa laqi ga mutanen mutanen masalaci ne su mai ƙarfin mudari wanda ko aka je da shi daɗin duniya ya mutu yana kafiri zai zama an halartar da shi cikin azaba a jahannama ranan wa yau mai nadihim ay yunadil mudari na ɗin su kafiran Allah zai kira kafiran a rannan zai tambaye su ayyana shuraka iyal lazina kuntum taz'umun ina abokan tarayyar da kuke da'awa shi na Allah ya ce musu shuraka'i abokan tarayya na ba wai dan sun zama abokan tarayyarsa ba a da'awar taku da kuke hada su da ni cewa kuna bauta musu allazina kuntum tasumuna wanda kuke da'awan cewa abokan tarayya na ne ina suke yau
قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون على الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا tabarrana ilaik ma kanu iyana ya'budu allazina haqqa alaihimul qawlu kafirai waɗanda kalmar azaba ta tabbata a kansu sai su ce su masu tsafin kenan rabbana ula illazina agwaina a nan wurin kaga zai zama an musu tambaya sun ba da amsa a gaba kuma zai ce mana fa'amet alaihimul an bawa yau mai zun fa'ula ya ta sa'aluna in Allah ya tambaye sai zama sai amsa ya makance musu ba za su iya ba Allah amsa ba zai zan ba su da wani bayani da za su gaya wa Allah to wani zai ga kaman magana akwai warwaran juna nan an ce sun ba da amsa an ji mako za ce an tambaye su za su rasa amsan da su bayar to ba warwarewan juna saboda tsayuwa ne na shekara dubu hamsin ko shekara hamsin mutum ya yi dole ka samu akwai lokacin da yake magana akwai lokacin da yake shiru akwai lokacin da yake dariya akwai lokacin da yake kuka akwai lokacin da yake farin ciki akwai lokacin da yake bakin ciki ba don kuma saboda tsawon shekaru amma to barazana shekara dubu hamsin kenan ka ga ya tsawon da tsayuwan kawai kan Allah cewa kowa komai masu yan shekara dubu hamsin to idan kana so ka warware waɗannan ayoyi duka waɗanda suke magana Allah ya tambayi kafirai nan sun yi shiru ba su ba da amsa ba a cikin suratul mursalat ya ce haza yawmul la yantiquna fala yuzanu lahu fayatazirun wailin yawma zilil mukazzibin a rannan kafirai ba su iya magana ba ba za ma a musu izinin magana ba barantana su ba da hanzari azaba ta tabbata ga masu karyatawa nan kuma gashi ya faɗi sun ba da amsa a nan an jima kuma zai ce in an tambaye su shiru za su yi ba su da amsa to saboda da farko tukunna in an zo an tsaya shekara dubu hamsin dinan ba za a ba ko mumini ma daman magana barantana kafin kaga nan ba wai kafirai ba a'a har masu imani ma ba za a ba su dama ba za a ba su dama su yi magana a lokacin ba za a tsaya shekara dubu hamsin Allah bai ce wa kowa komai ba Allah ne ya sa aka busa kaho kowa jama'a suka taso aka zo fina alƙiyama in Allah ya kira kam aka baka tsaya ai ya kamata wani ya karasa ce ga mun iso ko to amma ka za a tsaya ai shiru ba mai iya cewa kowa komai ga annabawa ga mala'iku ga manyan bayin Allah ga sauran muminin ga kafirai matsafa ga masu bautan mun ga wanda suka ce ba Allah ga masu bauta annabi Isa kiristoci ga Yahudawa ga kowa wa yawmin sayyidul jibala fatarrad da bari zatan fashar na falan nun gadir minhu ahadan ba za a manto ko mutum ɗaya ba kowa sai ya zo shine taron da ba wanda za a baro an manto shi ko dan ya shiga sako ko ba a gano shi ba ko a to yi an tsaya wannan tsayuwa ya tsawa shekarar dubu hamsin rana ta matso kusa kawunan mutane na ta farfasa ga zafi ga zuba to a lokacin sai manyan bayan Allah su ce a wannan tsayuwa ya yi tsayuwa ya kamata a nemi wanda zai iya magana da Allah yau bayi ceto aƙalla a mana shida yan wuta su je wuta yan aljanna su je wuta amma wannan tsayuwa ai ya yi tsayuwa ya kamata aƙalla kowa ya san inda zai je to wa za a samu wa zai yi wa Allah magana cikin wannan yanayi na fishi wa ya zai isa sai a ce to a je wajen annabi a mu je wajen annabi adam mana ai ko a duniya ma ko a duniya shine Allah wanda a dalilinsa ne ma Allah ya la'anci iblis a dalilinsa Allah ya sa mala'iku suka musu jada mu je kuma duk wanda ka gani a nan filin in dai ba mala'ika bane ba aljini bane dan sa ne haka je wurin sa aka je jan nabi adam masa kirari kai ne wanda Allah ya halitta allazi anta allazi kalaka kallahu bi yadihi wa nafaka fika min ruhi ya fesa maka rai sannan wa asjada lakal mala'ikata ya sa mala'iku suka maka sujjada gaba daya da haka mun zo ka je ka nema mana ceto fa shfa lana ila rabbina ka nema mini ceto zuwa ga wajen ubangijinmu in suka gama masa kirari sai ce inna rabbi gadibal yawma gadaban lam yaghdab mislahu qattun ubangiji na yayi wani fishi ne da bai taba fishi irin wannan manzo annabi adam da haka ba zan iya ba kar in je a tuna da abin da na ci dan itace na aljanna a dauko maganda ku tafi wajen annabi nuhu ko a duniya shi ya fara gogoma da kafirai a je ayi wa annabi nuhu kirari kai ne kai ne kai ne wanda Allah ya tsiratar a jirgiro wanda wanda in an gama zikira zai ce a shi ma mai mutu irin na kakansa Adamu ya ce ubangiji ya yi fishin da bai taɓa yi ba ko ba zai ƙara fishi irin wannan bayan yau ba da haka ku je wajen annabi Ibrahim shi da Khalilu Rahman a ji annabi Ibrahim kirari in an gama zikira shi ma mai mutu abin da magabatan suka faɗi ya ce ku je wajen annabi Musa shi ne mai yawan magana da Allah da haka yawan magana ba za ta gagare shi ba na dama ya saba yawan magana da Allah wa kallon mun lawa Musa takliman shi ma an ja masa kirari ya ce a'a ba zan iya ba ku je wajen annabi isa shi ne ruhun layi su je su masa kirari shi ya ce kar ma ku ɓata kan ku lokaci shi ba zai ma ce musu komai ba annabi ibrahim kamar yadda annabi nu ya ba da annabi nu zai ba da hanzari kamar yadda annabi adam ya baya cewa ya yi addu'ar ruwan dufa na ya cinye duk duniya gaba ɗaya sannan na biyu annabi shi ma annabi ibrahim zai ba da hanzarin cewa an nemi ya zo su je bautan gumaka ya ce musu bayi da lafiya bayi da lafiyan nan ba lafiyan salau amma ba ƙarya yayi ba shi a tawili yayi yana nufin kullukum maridun illa man shafaitu dukkan ku ba ku da lafiya sai wanda Allah ya ba wa lafiya to yana nufin ban da lafiya sai dai wanda Allah ya ba ko akwai mai lafiya akwai mai shi banda wanda Allah ya ba yawwa gaskiya ya faɗa kyan amma shi ya yi faɗa ne don su fahimci kamar ba lafiyan don su bar shi to ya ce to yau ranar ban tsoro ne kar a juya maganar nan ya zama ce na faɗi abin da ba daidai ba kannan sarkin nisa ya tambaye ni labarin matata na ce masa kanwata ce ina nufin yar uwata cikin addini lokacin mu biyu ne kawai musulmi da ita to kar aje yau ranar ban tsoro ne aje a tambayi maganar nan ban da ka kuje wajen annabi Musa annabi Musa ce shi kuma ya addu'a makaruna kamar yadda zamu kanta a gaba ƙasa ta haɗiye shi Allah ya ce masa ka san su nawa karu ne kira ka kaza da shi Allah ban sani ya kira ka yafi so saba'in baka amsa masa ba da ni ya kira so ɗaya da na kwace shi yace ka san ni za baka tausaya masa ya ce ubangiji ban sani ce dan ba kai kai shi ba shi yasa to kar yau a ji a ɗauko maganar da ka wuce wajen annabi isa annabi isa ko bai da ta cewa ta ce ku wuce wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi magan domin dukkan annabawan da na faɗa ɗin nan ba wanda alkur'ani ba a ji inda yake neman gafara wurin Allah ba annabi adam zai ce rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakuna minal khasirin annabi nu ya ce wa illa taghfirni wa tarhamni akun minal khasirin annabi ba ya ce rabbi firli wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab annabi musa ya ce anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi dunya amma annabi isa ba inda aka rubuta ce rabbi firli babu dukkan qur'ani babu me yasa dalili saboda su waɗannan manyan annabawa su ɗin ma masuman ne ba laifi suka yi har neman gafarar da suke ba laifi suka yi ba a'a wani abu ne ya faru saboda koyarwa su kuma masu koyar da al'umma ne hatta yadda ba za ka koya mutum yadda zai sha magani sai ka koya masa yadda zai ciwo tukuna in ba sai da rashin lafiya sai koya masa yadda ake shan magani tunda ba ka ɗauki magani ka kwankwada lafiyan ka ba to dole zama gashi ba ka da lafiya gashi ka sha magani gashi ka warke shi ma sai sha da in ka koya masa in ka sha magani lafiyan ka to shi ma zai sha lafiyan sa shi wanda kake koya ko ai kai ma ba ciwo kai ka sha ba ko to shi ma zai mai da maganin kamar lemon kwalba kenan zai sha da haka dole ya zo an samu yanayin da kai ciwo sai ka sha magani sai ka warke dan shi ma to annabawa koyarwa suke yi ba wai sun yi zunubi ba ne suke neman gafara a'a dole wani abu ya faru kamar rashin lafiya sai su sha magani istighfari sai su sai sai su gwada jama'a ga yadda in an yi rashin lafiya ga yadda ake shan magani wannan shine hikimar amma dole a kawo sababi a ce kaza ne ya faru annabi adam yace rabbana zalamna anfusana in taghfir lana to da ya ce dan ita ce kaza ne ya faru annabi ne yace wa illa taghfirli kaza ne ya faru annabi ibrahim yace rabbi fil walidayya kaza ne ya faru annabi Musa ya ce fafila na warhamna ta kan gafina kaza ne ya faru amma shi annabi za bai ta faɗa ba dalili saboda shi su din ma ba laifin suka yi ba to amma shi akwai babbar magana ne a kansa ne magana wannan suka fara sun ce shi Allah ne Allah ya yi ta turo annaba ya yi ta turowa da ya ga sakon ba zai yiwu ba sai ce kai bari dai ya sauko da kansa a siffan ɗan adam ya zo don a yi ta gaba ɗaya don ya ceci bayansa suka ce a dan Allah ne a uzu billahi to sun faɗi wannan sun tabbatar a zuciyarsu ko suna bauta masa akai Allah ya tambaye shi a lahira zai tambaye shi a lahira ya isa da rama a an ta kunta lin nasu takhizuni wa ummi ilahi min dunillah kai ka gaya mutane kace su dauke ka kai su dauke kai da mafiyarka a matsayin alloli koma bayan Allah yace subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa bi in in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka antal allamu mubin Allah ban isa ban wane ni ban isa in yi da'awar abin da ban da haƙƙi kai ba in ma na faɗa Allah ka fi kowa sani in ban faɗa ma ka sani kai da ka san abin da ke zuciya na ni ban san abin da ke gare ka ba Allah ba abin da na gaya musu dama shi annabi da mala'ika ba sa ba Allah amsa sai sun mayar Allah da sani sun su ba san komai ba Allah ne sai sanin sai su bada amsan ko da ake nan kaga daga zai bada sai ce ma qultu lahum illa ma amatani anu gudullahi rabbiyar ba abin da na ga sai iya abin da kamu ubi cewa ku bauta Allah shi kadai ubangiji na ubangijin ku amma da fara da bada amsan wato yana ba Allah labarin abin da Allah zai sani bace gare ne Allah sani Allah ce kai ne kai ka zace Allah ni in ma na faɗin ma na ka sani in ma ban yi maka Allah kai kowa sani to daga baya saboda ladabi sai bada amsa to anan da shi ɗin ma an kawo alkurani inda ke astaghfirullah to sai mutane su ɗauka ko wancan laifin da ake tuhuma na cewa da awan Allah takan ya faru ne aka tuba to da aka karma ya isa jiwayin gwargwada shi an ɗauke mar ba sai yayi ba ya nemi wani tasbihin daban da aka sai zama in an zo shi ba zai ce komai ba da an zo zai ta kar ku ba ta kanku lokaci ku wuce wajen annabi Muhammad yau duk filin nan ba mai iya muku sun shi ba mu iya ceto sai shi ana zuwa kowa na cewa ba zai iya ba ko shi ba ana zuwa sai ce ana laha ana laha in dashki dadil wajeni sai ni ke iyawa a lokacin da wuri yayi wuri ka san hausa ana ta ba a gane mace to to a ran da masu ceto suka yi dan kai ceto ai da wanda masu ceto amma ran da aka rasa mai ceto ko mala'ika ko annabi kowa ya kasa wa Allah magana dan yau kayi addu'a Allah ya karba ko kayi magana Allah ya saurara ai ba kai kadai bane da yawa kowa mai Allah ya ji amma ran da kowa ya gagara cewa Allah komai saboda jalala sai kai kadai kai ya to ranar ne aka rasa macito ana gane wannan rannan ne kenan aka yi gwaninta da ba kamar ta sallallahu alaihi wasallam to shine wannan din kaga lokacin cewa ba ma mai magana haza yawmu la yantiquna wala yuzanu lahu ba amma ba da izinin wani ya ce tak ba fa ya tajinu ban ta nemi hanzari to daga ba an ba da izini aka ce a kawo kayan au ai au sai a zo ai au nan ne za a tambayi kafirin nan kuma an tambaye su Allah ce dan me kuka yi tsafi sai su da farko sai su ce za su ce su ba su yi tsafi ba wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi ya ubangi ba mu yi tsafi ba ta ce ga shaidu ga gumakan ga komai yan tambaye su sai su faɗi wannan magana rabbana haula illazina agwayna agwayna hum kama gawaina tabarrana ilaik ma kanu iyana ya buru ya ubangiji waɗannan mutane wato waɗannan waɗanda mabiyanmu a cikin wannan tafiya na tsafi su muka ɓatar agwaina agwaina hum kama gawaina a su suka wato sun ɓatar da dodanni sun batar da mu da aljanu masu bauta aljanu a cikinsu iskokai da masu bauta gumakan da masu bauta wa duk abun bauta wanda ba Allah ba wanda kuma ba annabawa ba kamar annabi isan ba kuma uzairu ba kamar yadda yahudawa suke bauta masa ba kuma sauran bayan Allah da aka bauta ba wanda aka bauta na gumaka ko kuma aljanu wanda dai sun yadda da bautar su suka yadda bauta musu ya ubangiji yadda wayannan suka batar da mu mu ma haka muka batar da na baya kama ga waina kamar yadda muka bata haka muka batar da su su arnan su faɗi haka gumakan kuma su ce to mu kuma da ake bautawa da su da aljanu ya ubangiji waɗannan ba su ma kanu iyana ya gudu ba mu suke bautawa ba wa qala shakawun ma kuntum iyana ta gudu ba mu kuke bautawa ba fa kafa billahi shahidan baina bainakum in kunna aibatukum la kafirin Allah ne shaida lokacin da kuke ta kifa goshi kuna sujada a gaban mu in ji gumakan ba mu ma san kuna yi ba mu mun ma gaba da ba ma san kuna mana bauta ba haka kenan ba za a kama mu da ba za a kama mu kenan da laifin da ba mu ba mu ma san kuna yi ba su kuma aljannu su ce ya ubangiji bauta man da suka yi mu mun tuɓi gabarin bautan da su da da kuma ba tabarrana ilaik Allah mun mun tuku gabarin bautan mun koma maka mun ba ruwanmu da bautun da suka yi ba ruwanmu ba mun suka bauta ba ba mu karba ba mun tuku mun koma gare ka ma kanu iyana ya guda ba mu suka kasance suna bauta ba
وقيل ادعوا شركاءهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل شركاءكم سيدي أجام سوداك دولة دو كتيرا قما كم كتيرا دو دمين ناو كتيرا سو أتيل ساسكا سكيرا سو زوستي مكيسو إن سنكيرا fada'ahum sai su kira su falan yastajibu lahum ba za su amsa musu ba wato rannan za a da kowane mutum da abin da yake bautawa inda abin da yake bautawa gunki ne in gumaka ne dan a wulakanta masu bautan ba dan gunki ya biya zaba ba da kai da Allah da kake kana bautan ga ku auta da kai da gunki idan ko mutane ne wanda sun yarda da bautan ake bauta musu ko isko kai dan a azabtar da masu bautan da abin da suke bautawa fada'ahum sai su kira su falan yastajibu lahum ba za su amsa musu ba su yi amsa musu wa rawal azaba aran nan za su ga azaba kuru-kuru da suke karetawa law annahum kanu yataduna lama uzzibu wato akwai law laula da jawabu laula a ka'ida na alqur'ani in yace da kaza to ba zai bada amsar ba amsar zai zama daman wato an yi ihtimalin amsar a cikin jawabin ma'ana an yi implying amsan amsan wato tambayar ta yi implying amsar shine ihtimali law annahum kanu yahtaduna da sun zama sun shirya da ba su zo nan gidan azaba ba kaga bai kaca da ba su zo gidan azaba ba kowa ya san amsar da sun kasance sun shirya kawai sai shiru dan daman kowa ya san da ruwan zai lalle ba a kyasu da duniya a wurga su a wuce ba wannan ba sai an karasa ba mai na biyu ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين to nan an gama da haƙƙin Allah za a koma haƙƙin manzanninsa la ilaha illallah an gama da ita an tambaye su akai sun faɗi sun bauta wa gumaka saura Muhammadu Rasulullah dama za a tambaye su ma ta abudunan ma kuntum ta abudun me kuka kasance kuna bauta kuma bayan Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ko ma za a jabtu mu musulmi me kuka ba annabawa amsa da suka kira ku kun yadda da ayyukan su sadaran karshe na tauhidi kenan to su kansu annabawa akan tambaye su yau mai jima Allah rusul fa yaqulu ma za ujibtum za a tambayi manzannin za a tambayi kuma waɗanda aka yi fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah ce wallahi za mu tambayi allazina ursila ilaihim mutanen da muka aika manzanni me kuka ba manzanni amsa da shi su ma manzannin za mu tambaye su kun isar da sako ko ba ku isar ba dan ya tara manzanni ya tambaye su yau mai jima Allah rusula ran da Allah zai tara manzanni ya ce musu ma za ujibtum da me aka ba ku amsa da kuka isar da aika to dokar da man tana nan Allah ba zai tambayi bawa wanda ya san Allah ya fara melmel ya fara bada amsa kai ba sai ya mero Allah sani gaba daya me aka ba ku amsa ce la ilma lana wallahi ba ku sani ba su ce sun san amsa ma ya zama babban laifi wato sun sani Allah ya sani masana biyu fa kenan kuma ya zama hijabi har ma sun ga mutanen da suka isar sako har ma sun isar har ma sun amsa har an bayar ku subhanallah ma za ku jibtun da na kawo ce la ilma na wallahi ba mu sani ba ka sai idan ka yi kyaro idan ka ce ya wani amsa suka ba ka ce ban sani ba ya zama raini gobe zama to amma wajen Allah a lokacin shine mutukan biyayya wani amsa aka ba ku sai la ilma na ubangi wallahi ba mu sani ba innaka anta allahu mu'min kai ka fi sani dukkan ilmomi wanda ya kuya da yau da wanda ya bayyana mu ka fi mu ma sanin amsan da aka ba mu don a gaban ka muka isa sannan ba su dama su ma annabawan su ba da amsa wato a ba su dama daga baya a ce kowane annabi bayan sun mayar Allah sani sai ku a ce to Allah ce to naji duk da aka ku karanto min dalilai ne aka ba ku amsa to in an kira annabi nu don shi za a fara kira annabi Adam shi bai gugurma da kafirai ba ƴaƴansa ne sarwa sako shikenan wanda ma ya shahara kafiri a cikin ƴaƴan kau guda ɗaya ne shine kabil da ya kashe dan wasa biyu idan ba haka ba sauran duka ba wanda aka rawaito kafirci ɗansa annabi shi su kuma ɗansa ne na cikinsa alayhi salam a wani ruwayoyi shi kuma annabi shi su annabin Allah ne shi ne kakan Idris Idris alayhi salam shi ma bai gugurma da kafirai ba amma shi ne kamar yadda aka sani yadda malaman tafsiri ke faɗi farko annabin da aka sauko rubutu ya fara rubuta ya fara karantawa farko annabin da ya sa saƙiƙƙen riga farko annabin da abubuwa ne da dama wanda shine farko farkon wanda ya kafin shi fatu jama'a yan adam fatu suke sa ba riguna ba amma shi ya fara saka riga ya sa shi annabi dis to bayan na annabi nuhu shine ya fara gugurma da kafirai dan haka shi za a fara tambaya nan wurin shine farko annabi mursali zuwa kafirai dai ai gugurma Allah zai tambaye shi da me da farko zai tambaye Jibrilu ka isar da aika na wajen nuhu ya ubangiji na isar kai nuhu ka samu aika na wajen Jibrilu ya ce ubangiji na ya isar ka isar mutanen ka ce na isar ya ubangiji sai tambaye ka mutanen annabi nu ya isar da aika na sai ce ina ya ubangiji ma ja ana min bashirin wala nasir mu wani bai taɓa zuwa mana ba ba wanda ya taɓa ja mana kunne yace akwai yau akwai ranar alƙiyama ba wani wanda ya zai mana albishi mu bai zo ba bai zo ba bai isa muku da sako eh nu ka ji ashe baka isar da sako ba mutanen ka sun ce baka isar ba saboda adalci irin na Allah sai zaka tambaya annabi nuhu kuma an ce baka gadda sakona ba ya aka yaka ya ce ubangiji na isar sai ya ce ina shaida ka san ni alƙali ne yau alƙali ko bai shaida waye shaidan ka ka isar da sako sai ya ce ummatu muhammad to shine wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida to shine sai a kira mu al'umma ne muhammad a ce ku ne shaidu cewa nu ya yi zan da aika wajen mutane sai mu ce ya ubangiji mu ne shaidu ko ko karanto mana shaidan ku kanta bismillahir rahmanir rahim إنا أرسلنا نوحا إلى قوم نوحا إلى قومي أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويشركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يغفر لو كنتم تعلمون قال في النار تقوم ليلا ونهارا مجا مكرنتا har ƙarshe har zuwa ran da aka halakar su daga Qur'ani idan mun karanta sai Allah ya juya wajen kafirin ce ga shaidu sun ba da shaida ashe ba wannan ya isar da aika sai su ya bunyi mu ba mai daga shaidun su ba ya suka yi suka yi za a isar man da aika suna nan ne sun yi zamani da mu ne aka suka sani mu ba mu karɓi shaidun su ba sai Allah ya juyo kan mai ce kai shaidu saboda adalci ne na Allah ku shaidu kun ji ba karɓi shaidan ku ba waye zai recommending din ku cewa ku shaidu ne adilai wane ne sai mu ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don a wurinsa muka samu wannan labarin duka alkur'ani wahayi ne tsarki shi ke nan zata ne mamu dukan duk abin da ya faɗa gaskiya ne shi ke nan sai a kama kafiran nuwa a sa su a wuta a kama muminansa a sa muminansa kuma aljanna a kira annabi hudu shi ma ya haka da mukanta wai la'adin a kama hudan kala bi lamar kun lafi har zuwa ƙarshe a kira annabi sa dukkan annabawa mu za mu yi musu shaida akan al'ummansu mu kuma annabi ya mana shaida shine huwa sammakul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala nas dan annabi ya muku shaida ko ko shaida ma al'umma to sai a kare wannan to in Allah ya zo tambayan kafiran cewa ma za a jabtu musalina tunda yanzu manzanni sun isar da aika ya tabbata to wani amsa kuka ba su ko kuma wai mai nadiyim ran da Allah zai kira kafir fa yaqulu yace ma za ajabtumul mursalina wani amsa kuka ba manzannina fa an yata da mun فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون to sai amsa ya ɓace musu an ba jam'u na ba'in labari sai ya girma ake ce masa na ba'u in bai girma ba khabar ake cewa shi yasa shi yasa alqur'ani yake cewa amma ya tasaaluna bai ce anil khabaril azim ba sai ce anin naba'il azim saboda naba'u babban labari kenan yana ce kamar da maganta a baya da surtu saba wajituka min saba'in bi naba'in yaqin dan babban labari al'amba labarai wato amsoshi da su ba Allah aniyat sai suka makance musu ba su samu amsa da su ba da ba fa hum la yatasaluna a lokacin sai zan ba sa iya tambayan juna me ya kamata mu ce to sai daga bayan ne za mu je yadda za su tambayi juna kamar yadda cewa a cikin suratul safati zai gaya mana yadda fa akbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu za su rika tambayan juna قالوا إنكم كنتم تتلون عن الجميع قالوا بل لن تكونوا مؤمنين وكان عليكم كتاب كنتم قوما طاغين suna ga shugabannin dan me ko kuka zuga muka bata su kuma mabiya shugaban na jinsu a dama ku batattu ne da gole jin su yulin sabulu lan da kunna mumini ka zo da nan zan ku an duba da barkun tu mujini su ta jayayya da juna a karshe dai a sa su a wuta amma daidai lokacin za su kasa bada amsa take sai daga baya فهم لا يتفاءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى فعسى أن يكون من المفلحين أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين wannan makoman mujrimai da suka kafirce ba su bi aika annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi ne za su koma wannan mummunan makoma na jahannama ina waɗanda suka yi imani suka bi Allah dama haka al'adan Qur'ani yake yana faɗin sakamakon yan wuta to ba zai matsa da nisa ba zai faɗi sakamakon yan aljanna kuma yana faɗin na aljanna zai sake faɗin kuma na yan wuta don a tantance tun daga nan yanzu daga nan muna cikin muna cikin wani mayafi ne na kudura da ba mu san inda za mu ba lahira muka nufa abinda nake fi nan ba mu iya gane ɗan wuta a yanzu ana raye ba mu iya gane ɗan aljanna sai an mutu da an mutu duk ayoyin da suka magana aljanna sai su je sauka sun tabbata kan waɗansu takamammun mutane wane da wane da wane da wane Allah ya tabbata sun kyakkyawar cika yan aljanna ayoyin da suka ja kunnen yan wuta kaga Qur'ani bai kama suna nan ba sai su kama kan wane da wane da wane da wane sun tabbata yan wuta ne ba mu iya ganewa ba mu iya ganewa al'umuru bi khawatimiha inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamura da yadda suka cika ake duba ba yadda suka fara ba shi yasa kula ake roƙon kyakkyawan cikawa fa amma manta ba amma wanda ya tuba wa amana ya imani wa amila salih kyakkyawan aiki fa asa wannan kam ya kusace ya zama minal muflihina cikin wanda alqur'ani yace qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina an lahu muridun walladhina lizakati fa'ilun walladhina li furujihim hafizun illa ala zawjihim man fi ghayr malubin وعندك على ذلك ولا كم عاد والذين هم لما تعد امرأون ولا تأتي يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون sune muflihina din waɗanda Allah ya ba da siffofi guda goma a cikin wannan suratul mu'minuna su ne cikakkun siffofi su waɗanda su za su gaji aljannar firdausi fasa an yakuna zai zama ya kusata kenan ya zai cikin muflihina asa alqur'ani yawanci in ya zo to ba raja'i bane a ka'idar larabci afa kalmar raja'i ce amma a alqur'ani yawancin yazo to tabbas yaqini ne saboda karamci na Allah in man da wurare kaɗan kamar irin na cikin sotu tarihi inda yace asara bu in tsallaka kunna an yubaddilu azwajan khairan min kunna kaga wannan ba zai zama tabbas ya faru ko ba zai ma faru ba har abada razanarwa kawai aka wanda ya sauka kan mata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma nan din ma kana ya nemo fita saboda cewa asarabbuhu in ashar in tsallaka kunna ya kusata ubangijinsa in ya wato in ya sake ku ubangijinsa ya canja masa da wanda suka fi ku kaga in ya sake ku bai kuma sake masa Allah alaihi kaga ya saboda sharadi a fa sai an yakuna min mukmin wa rabbuka wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyarah سبحان الله وتعالى عما يشركون ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون wannan aya ta sauka ne lokacin da walidu dan mugira cikin manyan kafiran makka yake da wai don me za Allah ya rasa wa zai aiko sai annai muhammadu yana cewa laula unzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim dan me Allah ba zai zabi wani babba a cikin manyan garin nan manyan biranen mu na na nan Hijaz guda biyu wato da Makka da Daif a Makka yana nufin kansa a Daif yana nufin urwatun mas'ulin as-saqafi shi wannan yake nufi to dan me Allah ba zai zabi ɗayan ɗayan manyan gari guda biyu ba sai turo ya ci mu abi ɗalibin marayan abu ɗalib don me to shine wannan aya ta bashi amsa ta ba da amsa gaba ɗaya kamar yadda ta cikin sutu zukur idan ta ba da amsa cewa a hum yaksimuna rahmat rabbik nanu kasabna bainahum ma'ishatan fil shin su suke raba ramar ubangiji ga hadda ce ga wanda bi cancanta ne a cikin sutu duri yana cewa an inda mu khazainu rabbika amu musaidiruna shin wai taskokin Allah kan na hannunsu ne suke raba ko Allah ba su dama suke iko da shi su raba su ba wanda suke so wa rabbuka yakhluqu sai wannan ayata sauka dan ta bashi ansa ya rasulullah kai hakuri abin da yake faɗa wa rabbuka ubangijin kai yakhluqu shi ke halitta ma ya sha'u yake halitta abin da ya ga dama wa yaktaru ma ya sha'u kuma shi ke halitta abin da ya ga dama ya zaɓi wanda ya ga dama ba wanda ya sai masa iyaka ma kana lahumul khiyara ba su ke da zaɓi ba Allah ke da zaɓin su ce a kai ya timu abi ɗalibin ne tun daga shi wani da mu gira babban mutum ne a makka ko orotun masu ne a sakafi babba ne a ɗaifa a'a Allah ke halitta kuma shi ke zaɓa kuma kai ya zaɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin hadisin muslim cewa inna Allah tsafa min bani Ibrahim Isma'il wa tsafa min bani Isma'il Kinana wa tsafa min Kinana ta Quraishan wa tsafa bani hashim min quraish wa qafani min bani hashim Allah ya zaba daga cikin ƴaƴan Ibrahim ya zabi Isma'il a ƴaƴan Isma'il ya zabi Kinana a ƴaƴan Kinana ya zabi Qurayshawa a Qurayshawa ya zabi Banu Hashim a Banu Hashim ya zabe ni a wata riwaya na ta ni ne zabi ɗan zababbun zababbu fa ana khairun min khiyarin min khiyar ni ne zabi ɗan zababbun zababbu wata riwaya yana cewa wani hadisin daban yana cewa لم يزل ربي ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة من لدن آدم وحواء إلى عبد الله وآمنة مصفا مهذبا لا تشعب شعبة إلا كنت في خيرهما وما مسني شيء من أمر الجاهلية Ubangiji na bai gushe ba yana zaɓa ta tun daga Adamu da Hawwa'u har zuwa Abdullahi da Amina ina musaffan ina tacicce muhazzaban ina kimtsatse wato la da sha'abu shu'ubata ne ba a taɓa rassa biyu sun rabu ba a taɓa rassa biyu sun rabu ba a ce wa da ƙani ɗaya zama ba kakana sai wanda zama kakan na ya fi daraja illa kun tafi kai ne ba har zuwa abdullahi da amina wani abu na jahila fi taɓa shafata ba kaga kenan dama ai shi ya kamata a gaba ba su ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam har yanzu akwai hadisi abdullahi dan masud annabi sallallahu alaihi yana cewa inna allah safa asabi ala ala jami'il alamin siwa nabiyina wal mursalin allah ya zabi sahabbai na kan dukkan talikai gaba daya in banda annaba da mursalai wa tala minhum arba'a abubakar umar usman wa ali a cikin sahabban da ya zabi guda hudu sune abubakar da usman da ali sannan waktara ummati ala sa'iril umam ya zaɓi al'umma da kan dukkan al'ummatai sannan ya zaɓa min waktara arba'ata ƙurunin ya zaɓi wato ƙarnoni shekara ɗari hudu na farko da nasa da wasu masu bi guda uku ya zaɓe su akan sauran ƙarnoni ala sa'ilin ƙurun akan sauran ƙarnoni to wannan yana nuna zaɓe kamar da zaɗa masu kulle za a faɗi yana cewa ran da Allah ya zaɓi annabi rannan ya zaɓa masa sahabbai rannan ya zaɓa masa mafifitan mutane wato ya zaɓi wani ya dace ya zama sahabi shi zaka ga gaba ɗaya ba ta inda suka yi kama ba duka ne Quraysha ba ba duka ne Larabawa ba wani ma bai Yahudi ne a cikin sahabban wani ko Balarabe ne dangi ne ya kafirce to ka san ba gaban Allah ba ai ba zai yi ba ba Yahudi yadda aka san Yahuda dai amma ya biye imani balarabe jawur wani ma banu hashi din kama abu labin kuma ya ƙe kafirci ai ka san Allah ne za amma tan maka ga akwai ummul wanda yake take ba yahudiya ce sai idan safiya uwar mu'mine ce amma kuma uwa da uba ba yahudiya ce radiyallahu ta'ala anha sannan a kaga wata daga daga misra kamar sai da marita kibiya radiyallahu ta'ala anha uwar sayyidina ibrahim a sahabban kaga wani ya fito daga can Aisha mai nisa shine Salman farisi ba balarabe bane sahibu musulman ar-rumi daga can Rome din tun yana karami aka kawo shi Makka ya girma amma zai musulunta ba balarabe bane ba ajami amma ran da Sayyidina Umar zai rasu shi ya bari ya rika limanci har kafin ana sarki musulmi sannan Bilal dan Rabahi radiyallahu ta'ala anhu sahabin manzo Allah ladani sa daga can Habasha Ethiopia ya fito kai ka san wannan zaben Allah da kowane bangare na duniya ashe annabi ya shirya al'ummar da ta wakilci dukkan kwallon duniya ba wanda ba wakilta ba an wakilci ba yahude ga yahuda a ciki an wakilci dan afirka bakar fata ga su bilal a wurin an wakilci mutumin mutumin mutumin asia da nisa ga salman farisi an wakilci mutumin mutumin abin nan ina ne ga sahabu musulmani a rumi daga rome haka dai kowane ɓangare an wakilci mutanen nisa ma ga ita sai da marisa tubbiya wa rabbuka ubangiji ga rasul lahi ya kulku ma ya sha yana da abin da ya gada wa ya tare yana zaben abin da ya so da haka shi ya zabe kai baka annabta ma kana lahumul khiyara zabi ba hannun su yake bayan hannun Allah ne subhanallahi Allah ya tsarkaka sarki ya tabbata gare shi wa ta'ala ya ɗaukaka ga barin dodannin da suke haɗa masa amma ya shi kuna ga barin abin da suke tara masa na gumaka suna bauta musu tare da su wannan aya malamai suna cewa idan mutum zai istikhara tare da an san hadisin istikhara wanda zai cikin sahihul bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Jabir dan Abdullahi riwayan bukhari Jabir na cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'allimuna al-istikharata fi kulli shay'in kama yu'allimuna as-suwara min al-qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yakan koya mana addu'an istihara sakan duk wani abin da muka tashi kamar yadda ke koya mana surorin qur'ani ya koya mana idan mutum ya zo ya alwala ya nafila raka'a biyu to riwaya a kowace ta zo tana faɗin cewa abiya kul huwa kulya a raka farko ta biyu kuma kul huwa to idan an kare ta akan ta wannan addu'a Allahumma Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika اللهم إني أستكرك بإلمك العظيم وب- آه، وب- آه، بإلمك العظيم وبقدرتك العظيم آه، آه، أت- آه، أت- اللهم إني أستخيرك بإلمك وأستقدرك بقدرتك آه، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم وإنك لم تقدر اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنيا و- ومعاشي أو رواية في آجل أمري وآجله وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنيا ومعاشي وعاقبة وآجلي وآجلي فاصرف عني واصرف عنه فاقدر لي الخير حيث كان سيكفى بسنة بكاته to wannan waɗansu har yanzu suna rawaitowa musamman malaman tafsiri cewa a raka'a biyu don da riwaya da ta faɗi raka'a biyu bata faɗi surori ba mutum raka'an farko zai kanta wannan aya wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar ma kana lahum al-khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yashkun sai ruku raka'a ta biyu bayan fatiha sai biye aya cikin suratul ahzab wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna lahum al-khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا sai ruku sai bi wannan addu'a ma kala mun shiyara zabi ba nasu bane zabi na Allah ne subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala ya daukaka amma ya shiku na gaban abin da suke tarawa tara masa na, na gunki وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون و- وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يا رسول الله ubangijinka ya'lamu ya san ma tukinnu suduruhum abinda kirazan su ke kunshewa wanda ba sa bayyanawa wa ma yu'linuna da abinda suke bayyanawa yana sani subhanahu wataala
وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وهو الله shi Allah nan masanin abin da kirazansu suka kunsa da abin da suka bayyana shine fa Allah la ilaha illa huwa wanda ba wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi kadai laul hamdu godiya ya tabbata gare shi fil ula a nan gidan duniya wal akhirah da gidan lahira laul hukum hukunci kuma nasa ne shi kadai subhanahu wataala wa ilayhi turja'un in kun mutu wurin za su ku koma ayar ba da take maganan zabe cewa wa rabbuka yakhluqu ma sha wa yaktar ubangijinka shike zaba shike halitta shike zabe ma kana umul khiyara mutane ba su ji su zabi wani abin da zai faru ba tana raddi makadariyawa da suke cewa babu kaddara Allah bai taba kaddara wani abu ba ga nan Allah na ta shi ya shi ya halitta shi ya zabar ma halitta abin da zai faru da ita halitta bata isa ta zaba wa kanta ba ma kana lahumul khiyara ba su da zabi sai abin da Allah ya zaba آه وهو الله لا إله إلا هو آه الله نشيني الله da ba wani ubangiji abin bauta da gaskiya da ta shi kadai lawal hamdu godiya ta tabbata آه lahu gare shi fi dunya fil ula a nan gidan duniya wal akhirah da kuma gidan lahira lawal hukum hukunci ya tabbata nasa ne subhanahu wata'ala a duniya da lahira kamar yadda zai kare surar da wannan magana cewa kullu shay'in ahlikum illa wajahu lahu al hukum wa ilayhi turja'un آه آه لو أبلغ الأكرة لو لكم وإليه ترجعون كما إن كن متوا ولنسى ذوقوا ما قبل
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بضياء أفلا تسمعون رأيتم إن جعل الله لكم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل كجا musu ya rasulullah ba su kadai ba kagaran maka duk duniya gaba daya tunda wannan kan ya shafi duk duniya araitum in ja'ala Allah in ja'ala Allah lakum al-layla sarmada alaykum al-layla sarmada shin kuna gani yalla ba ku gani bane in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmadan idan da Allah zai sanya muku dare ya zama ya dawwama har alkiyama ta tsaya in aka shiga dare ba za a ƙara wayan gari ba yanzu an jima kaɗar abin da ya rage mana dare bai wuce awa biyu da ‘yan kai ba haka ne to a ce in daren ya yi kuma gari ba zai ƙara wayewa ba daren ya zauna kenan har alkiyama shin man ilahun gairullahi wani allan kuke da shi koma wani allan ne koma bayan Allah ya atikun bidiya wanda zai zo muku da hasken da za ku ga juna ku ga hidimomi ku fita neman abinci waye ne zai muku haka akwai shi ne babu ashe ya nuna shi kadai ne Allah kenan ashe ya nuna shi kadai ya kamata abota kenan ashe ya nuna shi kadai ne bai da abokin tarayya kenan dan da yana da abokin tarayya shi ko abokin tarayya sai ku kira shi dawo da rana tunda wannan ya ce shi dare har alƙiyama da ko ku kira abokin tarayya nasu ku ce to kaji shi wancan ya ce wai dare zai ta har har alƙiyama kai kuma kawo mana rana kawai tunda kai tunda muna bauta maka akwai shi ne wannan ya tabbata ce ba wani Allah sai Allah man ilahin galla ya ci kun bidiya wanda muku da haske afala tasma'u shin me yasa ba kwa ji ne kaga da yake dare yace zai kawo mana har gari har alkiyama wa zai iya gani da dare ba haske akwai shi yasa ce afala tasma'u shin ba kwa ji ne an san inda daren ya tsaya alkiyama to kunne ne kawai zai yi amfani ba haske rana ta ƙi fitowa akwai wani wani wani idon yana da amfani a lokaci sai me sai kunni sai yasa ce afala tasma'un a gaba kuma in yaba ina yi ne sai ce afala tubsirun saboda shi ko ganin da zai amfani
قل رأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون تو تندريني aka yi ta yi aka ƙiyar a rana aka dare ce zai kawo gari ba zai waye ba kai bacci ka gaji gari ya ƙi waye ba ka fito cin abinci kuma ka fito wani abu ba mai ma jagora kai kona don dare ne ya rufe gari gaba ɗaya ba ka da wani wanda zai ma jagora don duka ana cikin duhu ba kuma haske akwai wani zai kawo ke babu banda Allah babu nan kuma sai ce to wala ra'aytum ka gaya musu sallallahu alaihi wasallam in ja Allah alaikumun nahara sarmadan inda Allah kuna gani idan da Allah zai sanya muku yini sarmadan har abada man ila yawmil qiyamah zuwa ranar kiyama man ila un gairu Allah wato sarmada yana nufin ya zarce ba wani tsayawa ba yankewa ila yawmil qiyamah zuwa ranar kiyama man ila un gairu Allah shin kuna da wani Allah ne kuma ba Allah ko wani Allah kuma ba Allah wani Allah ne kuma ba Allah ya ci kun bilalin da zai zo muku da dare taskununa fi daren da ku samu ku huta ku ku samu nutsuwa akwai ne babu da Allah zai kawo dare rana ta fitowa an daina gini kenan dan ba abin da za a sa na burok ya bushe dan rana ba ta fito ba sai dai zauna a daskai wuri di ya caɗi ba abin da zai bushe ɗanyen taka ya dami jama'a su yi baccin su tashi haka za su halaka su lalace ba su iya ba da zai kawo rana kuma ta tsawo har kiyama ta tsaya ranan nan dare ki nan kuma sai rana ta kona komai ta lalata shi lalace ba abin da zai rage mai amfani na hara sarma da lafiya don langar lai shin kuwa da wani Allah ne kuwa bayan Allah ya ci kun birin taskun wanda zai kawo ku dare taskun na biyu wanda za ku nitsuwa ciki afala tusiru shi ba kwa gani ne ka ganin da yake yi ni aka ce za ka kawo alƙiyama sai aka amfani da kai can kuma dare ne za ka kawo alƙiyama sai a dangan ido ba zai iya gani da daddare ba haske ba sai aka ce ba kwa ji ne nan kuwa da aka kawo ni aka ce har alƙiyama sai aka ce shin ba kwa gani ne da an san da hasken za a iya gani أفلا تبصرون
ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون wa min rahmati ja'ala lakum al-layla wan nahara wannan ana ce masa lafun wa nashrun murattab a cikin balaga kaga yace wa min rahmati da yana da cikin rahmar Allah ja'alakumul layla wan nahar yasa muku dare da rana dama a ayoyin bayan madanin ya fara ambata inda Allah da kuma alaikumul laila sarmadan sannan yace inda Allah alaikumun nahara sannan ya faɗi ni nan ma sai fara faɗin daren sannan ya faɗi ni da Allah kuma laila sanya muku dare wannan ne muku dare suna karban juna rahamarsa ce dare dan me litaskunu fihi da Allah kuma laila litaskunu fihi wannan nahara wanda ta kuma fadli ya sanya muku dare don ku nutsu ku yi bacci ku huta yini kuma don ku fita ku nemi falala ku ne- falalarsa ku nemi abinci min fadli wala allakum tashkurun dan watakila ko ka gode saboda ba mai iya muku haka sai shi
ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tas'umun wa yawma yunadihim randa Allah zai kira su da ya hadin ya sake nanatawa zai tambaye su ayna shuraka'i fa yaqulu yace musu ayna shuraka'i alladhina kuntum tas'umuna ina abokan tarayyar nawa da kuke da'awan wai abokan tarayya na ne wani wajen ainihin shuraka'i alladhina kuntum tushaquni fihim ina abokan tarayya na da kuke tsago su daga kuke kuke haɗa inda su kuna ganin kaman daidai muke a an riga da kuntum tasumuna wanda kuke da'awar wai abokan tarayya na ne ina suke
ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم وضل عنهم ما كانوا يفترون فنزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون أرانا القيامة دين ونزعنا من كل أمة شهيدا ده كوت الأمة mun tura mata annabi wato mun mun ciro mata annabi mun nada mata shi a matsayin shaida annabin shi zai mata shaida shi muka aika wurinsa in ta in ta, ta in ta karbi aika ma ah, shine hujja a kanta shi kuma kamar da makanta a baya ya nemi shaida wajen al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama mu kuma al'umma annabi Muhammad ya mana shaida آه آه فكان- فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا يا سؤال الله يا ذاك إرا- يا ذا إرانا القيامة رند مكا زوي كوتا الأمة دا شهيدا تا تكنتا شيني النبي انت شيني شهيدا تا كي كون صلى الله كذا شهيدا كم وانا الأمة وتانا عن صلاة العلم وانا ياتي آه عبد الله بن مسعود يجي مسأل القرآن ياتي أقره عليك وعليك أنزل ya sala na ji amma qur'ani bayan kuma kanka aka saukar kai aka saukar yace eh duk da ka inni uridu an asma'u min gari ina so in ji daga wajen wani daban wanda ba ni ba biya mu yace sai ya bude suratul nisa'i da ya fara kanta sai da ya kai aya ta 40 zuwa ta 41 fa kaifa idza jina min kulli mutin bi shahidin sai yace sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na kwalla aya sai ta tuna masa cewa ya za- ya rasulullahi ta ya ya zaka jiran da muka kawo ka ranar alƙiyama kana shaida kan wannan al'umma ko muka kawo kowace al'umma da shaidan ta kai kuma ka zama shaida kan wannan al'umma sai kwalla suka zo musu sai ya nuna musu haka ya isa ya isa hasbuk sai ya tsaya wurin wa nazana min kulli ummatin shahidan da kowace al'umma mun tura mata annabi a matsayin shaida wato duk al'umman da muka tura annabawa mun tura musu annabawa ne a matsayin shaidu a kansu eh, nan min kulli ummatin amun ne urida bil khusus yana nufin duk al'ummar da muka tura wa annaba da akwai al'ummar da ba tura musu annabawa ba kamar yadda ta cikin cikin ma'ida ala fatratin minar rusuli a lokacin yanayin da ba a turo annabawa shine zamanin alul fatra wanda ba annabawa ka gani ta min kullum mutanen dukkan al'umman da aka turo wa annabawa kowace al'umma ce aka turo wa annabawa iya wanda aka turo wa annabawa kamar yadda ce wa in min shi'in- wa in min ummatin illa khala fiha nazir kowace al'umma mun tura mai gargadi a cikin waɗanda muka tura mai gargadi duk mun tura musu wanda ba tura ko ba tura ba kenan tunda a gaba da sura zai ce litun zira kawai ma'un zira abahu haka yi ce in ummatin naka lafiya na zirtu ga wani zuwa ce ka gargaɗe su ba gargaɗi iyayensu da gargaɗi su ba to kaga su ne gargaɗi da su ba kenan to ba warware juna yana jin dukkan albutan da kuturwa annabawa mun tura musu mun tsaye musu da kowane nan an su ya zama shaida a kansu fa qulna hatu burhanakum muka ce ku kawo hujjanku da kuka yi kafirci bayan annabin ku isar da sako anan ne fa alimu anna al lillah al'umma za ta tabbatar cewa gaskiya kan na Allah ne shike da haƙƙin azabtar da su tunda ya yanke musu hanzari ya tura musu annaba wa dalla annum ma kanu yaftaruna wato zai zama abin da suke kagowa na ƙarya na bautan gumaka ya ɓace musu rannan ba zai musu amfani ba saboda lokaci za mu dakata a nan an sani ba ko akwai tambaya ɗaya ko biyu kafin mu tashi ko mai tambaya salati salati ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi salati ba kaman alqur'ani bane alqur'ani yadda ya sauka annabi ya biya to wani bai isa ya zo ya kawo nasa sigar ko da komin zakin larabcin sa wurgarmar za a yi don wannan qur'ani ne masu mai wahayi ana gane wannan ba zai canzu ba amma salati annabi ran da ya kore ya ba da dama domin da abin nan ya zo cikin hadisin bukhari hadisin bashir dan dan sa'adu dan ubbad an shirya walima a gidansu babansa ya shirya walima ya gaita nasa ya tabbata ya rasulullahi hadha salam wa kaifa salatu alaik sallama da mun sai na ce assalamu alaikum ya rasulullah to salati kuwa zamu yi maka salati saboda kalmar salati a larabci kafin ma alqur'ani ya sauka laraba suna da kalmar as-salah tana nufin addu'a addu'a qur'ani yayi amfani da irin wannan a cikin suratul tauba ya ce kuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim bima'ana ud'u lahum inna salawatika bima'ana inna da'awatika takanun lahum to nan ana nufin addu'a ne sannan daga ba sai alkur'ani ya zo da sallah mai ruku'u da sujada to sahabbai da Allah ce inna Allah malaikatu sallu ala nabi ya zama sallu alaihi wasallam sai suka rasa wani irin salati ake nufi na addu'an ne na da aka saba ko kuma su sallah mai ruku'u da sujada zai shine abinda Bashir dan dan Sa'd yake tambaya nan ya rasulullah ya zamu yi ma salati annabi ya hada fiska hankalin jama'a ya tashi duk wanda suka wurin hankalin su tashi suka fara biyo bashiru faɗa malam yanzu ina amfani wannan gashi ka bata masa ina amfani wannan ga irin ta dan sai annabi sai kirista sallallahu alaihi wasallam ku zo ku jidda ku musalaci ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim warham Muhammadan wa ala Muhammadin kama da Ibrahim wa ala ali في العالمين انك حميد مجيد wannan sai dan yake as-salatu al-ibrahimiyya yake wassalamu kama kana alaikum Allah kai wa annabi Muhammad salati kai da kai Ibrahim salati kai wa iyalan Muhammad kai da kai iyalan Ibrahim kai musu albarka da kai wa nan annabi abin da zai haɗa fiska wai an tambaye shi wani abu na martabarsa shi ko baya son bayanin martabar sallallahu alaihi wasallam da ga tunda kama dole ya bayani to sai sai nuna mun salati nan ba shi aka fara ba an taɓa annabi Ibrahim ma ai masa kan ai ce kamar yadda aka yi Ibrahim a baya bayan alqur'ani ya jeranta wannan an gane tawadu ne na manzon Allah idan ba haka ba alqur'ani ya jera hayaraki na bayinsa tun daga yan wuta kaga ana lamba tun daga yan wuta aka fara lamba yan wuta ma da lambar sa in an faɗi shi da lambar shi ko ta girmamawa ko ta wulakantarwa mu faro daga ƙasan ƙasa kafirai da suka mutu ba imani suna da lamba yanzu nace Abuja ne mai kuce cewa alai lanatun layi lanatun layi alai ake cewa ko fir'auna mai ake cewa lanatun layi alai ina suka samu wannan lamba qur'ani ya bada innal ladzina kabaru wa matu an kuffaru ulaika alaihim la'anatul lahi wal malaikati wan nasi ajma'in a bayan mun kanta na fir'auna idan namu ayi mata tun lana wa mai kace la la yunzaru fa abbana wa abbana tazidina la'ana wa mun kace min al mabuhin yan fadi su la'anatul lahi alai ake cewa lamban su kenan ko wanda mun da kafiri musulmi wanda na rufe mai lambarsa mai sabon Allah wanda yana watakila wata ranye mai kyau ta baki shi ko an faɗi sassan gafar Allah lahu ko a littattafai za a yi gafar Allah lahu tabar lahu alai haka ne ina aka samu shi ma a alkur'ani alkur'ani yace da ya faɗi laifin barawo da barauniya sai ce faman taba min badi zulmi wa asla fa inna Allah yatubu alai ta gana shi musulmi mai sabon Allah ne ta tabar lahu alai ko gafar Allah lahu lambar ta kenan wanda yace musulmi ya zama mumini shi ba ya laifuka irin kaba'irori shi kuma mai lamban sai an faɗi sace rahimahullahu ba ka yi cewa ba ina muka samu a alqur'ani qur'ani ce wal mu'minuna wal mu'minatu kaji mu'mine ce ko ba'dun awliya'u ba'd awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah ulaika sayarhamuhumullah kaji rahimahullahu sama da wannan aji na muminai za ka samu ajin sahabbai da waliyai aji guda ne amma kategori biyu akwai kategori A akwai kategori B sahabbai an faɗi kowanne ko ranan da annabi zai bar duniya in dai ya samu an kashi gaba annabi annabi ya ganshi ya ganshi to wannan sunansa sahabi dole a kyauta radiyallahu anhu haka babban ma abubakar a ce radiyallahu anhu sahabi jaririn da aka haifa ka yaga annabi yana jarshi ma radiyallahu an ina suka samu wannan lamba qur'ani ya bada was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da tabu min bisan radiyallahu anhum wa radu an da kan radiyallahu anhum in zuwan ta shajara to waliyai ma wani zai ce ina muka samu mu ta shehu tijani radiyallahu anhu shehu ibrahim kaula radiyallahu anhu shehu abdul qadir jilani radiyallahu anhu shehu usman dan fodiyo radiyallahu ina muka samu al-qur'ani Qur'ani ne yake mana innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika mukhairul bari'a jazaa'u inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar abada radiyallahu anhum wa radu an wanda suka yi man suka kikkiaji suka fi dukkan talikai sakamakon su a lahira aljanna mai magudanai guda hudu da na giya da na ruwa da na madara da na zuma wayannan bayan Allah Allah ya yarda da zuma sun yarda da shi a nan sai duk mutu a yau ai mu mun yi mai muna ta kikkiawa aiki mu ma radiyallahu anna kenan sai Allah ce a zalika liman khashiya rabbahu wannan radiyallahu anhu ba na dukkan wanda imani ke kyau ake wannan wanda ya ji tsoron Allah ne muka saki tambayan Qur'ani ya Allah to su waye man khashiya rabbahu nan yace inna ma yakhsha Allah min ibadi al ulama iyaka in yace inna ma inna ma iyaka kada ƙaro wani duk abin da zuba inna ma shi kadai iyaka yadda ka san a kaidan balaga yace inna ma shiga wali to ba wani fajari da sai Ali iyaka masu jin tsoron Allah a cikin bayan su ne al'ulama malamai kaga an faɗi lambar mumine tun da kace akwai malamai sama da mumine kai ka san waliyai haka ne da haka ba taruwa muka yi muka yi lancin da Allah da gaibu maulana shi ya kai mu fara masa radiyallahu anhu a ina ganin lokacin ya kai ya kamata mu a yi shawara ƴan uwa na zabi a fara da gaibu akwai da aka yi taruwa ka faɗi jama'a kun kai zan masa radiyallahu anhu ba da sun shirya ba shi da Allah bai yarda da kai me za mu gaya maka ba kai ne mamin salafiya dan Allah bai yarda da kai ba bai kunsa mana zuci mu faɗa ba ko matar ka ba ta faɗa ƴaƴan ka ba sa faɗa mamun ka ba sa faɗa dan ba su ji Allah ya ga musu ya yarda da kai ba da ya faɗa da an ji a bakin su ya za a ji a bakin su Allah ya yarda hadisin bukhari bukhari ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan Allah ya so bawa sai ya kira malaika jibril ce na so bawa na wani ka so shi sai jibril ya kira malaiku a sama kai Allah ya so bawan sa wani ku so shi shikenan fa yaj'alu lahu al-qabula fil ard sai ya sa masa karbuwa da soyayya a bayan kasa inna la jana sar sai Allah mu rahman wuddan sai zan soyayya a bayan kasa kaga nan wurin sai zan kwata shi ka wani radiyallahu anhu dan me dan jibril ya kira daga sama jama'a sun ji da mu'mini ba su yi rawa radiyallahu anhu ba haka ne to sama da sahabbai da waliyai akwai ajin annabawa da mala'iku su aji guda ne lambar su iri ɗaya ne su kuma sura guda aka kawo sura mai aya ɗari da tamanin da biyu suratul safati da ta tiriyan tiriyan ta biyo ta fara da annabin da ya fi tsufa annabi nu da ta kawo kisa ce salamun alamin fil alamin ka ji ba ce salatu wassalamu ba ko salamun ta yi gaba ta ce wa inna min shi'ati la ibrahim ta ba mu labarin ibrahim ta ce salamun ala ibrahim shi ma ta kara gaba ta ba mu labarin musa da ta ce salamun ala musa wa harun haka ne to tunda salamu ake rabawa mun fito so ta yasin ne sannan aka shiga suratul safati ko a cikin da an ce salamun qaulan min rabbi rahim shi yasin din to iyalai nan fa tunda annaba ke ba salam shi ma yasin sai aka ce salamun ala ali yasin tunda salam ake raba shi ma iyalan yasin a basu sallallahu alaihi wa sallam to surar ta kare da wa salamun alal mursali wal dukkan manzanni har wanda ba faɗa ba alaihi musallam annabi isa na faɗi ranar aiwarsa wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma qasaya zaman lafiya ya tabbata gare ni ranar aiwa ranar mutuwa da ranar tashi dama duk kwanakin na adam uku ne yanzu munan duk mun ga ɗaya saura biyu ranar aiwa ranar mutuwa ran tashi mun ga da na aiwa yanzu kwana biyu muhimmai suka rigi mana ranar mutuwa da ran tashi to su annaba lafiya kalau suna da tabbaci abin da zai ga kaga munan bamu da tabbaci kullum na ji Allah za mu cika da kyau dan ba mu ga ranar amma su lafiya da ba su da ban tsoro ranar aiwa ranar mutuwa da ran tashi annabi ya yi alƙawari cewa salamun alaihi yawmul lida wa yawmul mutuwa wa sayya to wani annaba kenan ina za a kawo na annabi Muhammadu ba hada sura guda ba aka ware sura shi kadan sa alaihi salatu wassalam sai da azab aka yi ta bude da ya yi annabi ittaqillah wala tujib da aka shiga aka ce inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya da za mu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da dukkan mala'ikunsa na sama da na ƙasa da tudu da da na wuta da na aljanna a kowane sakan ɗaya ya sa kai salluna da fi'ili mudari'i wato present continuous tense a kowane sakan ɗaya suna cikin wa annabi salati ba yankewa kuma mu'minai ku zo ku haɗu a cigaba da wannan salati da ku nan ya gaya wa dan kar mu ɗauka mun yi annabi salati za mu ƙara masa matsayi shi za ce kar ma mu wahala da kanmu yanzu haka magana muke na Allah na ciki da dukkan mala'iku da haka mu ne za mu ƙara matsayi in mun yi ba shi za mu ƙara masa ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya zama sahabbai da kansu sun ma salati kala kala da dama shi kansa arabci salati sun fi talatin daga wurinsa daban-daban siga daban-daban kaga da salati siga ɗaya ne da shi kaɗai zarafi yanzu ni tane Muhammadu me yake cewa to wannan ba tuƙar wato shi sallallahu alaihi wasallam ne annabi ta koya al'umma ba bai koyar ba shi ma bidiya ne bai koyar ba a'a abin da yake da an kira annabi mu yi salati sai ya zama da in an kira annabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kan kai tilawa kaga karshe an sake Muhammad sai ka sake dauka da farko Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali kama salli sai ya sake Muhammad Allahumma salli to sai zama dole musamman ana bi hadisi an wani an wani an rasulullahi sai Allahumma salli ala Muhammad azai dau sai to a nemi wani form wani short form wanda za a yi salatin ko da sau goma za a faɗi annabi zai ta salatin ba iyaka ba gaji ba kuma ba gajiya da ruwa annabi salati abin da yake nufi kada zama hargowa ana ta faɗi annabi ku gogoya ta salati ba ku saurare ni ba kuna biyan salati ni ban saurare ku ba ni kuna faɗi annabi ba ku saurari juna ba sai aka ce a samu sallallahu alaihi wasallam sai aka daidaita kansa amma ba wani wuce shi aka wurin manzo Allah ya koyar al'umma sallallahu alaihi wasallam amma ko ina ka faɗa yau haka ake faɗi amma bin zaka Ibrahim ya goba ba to daga nan sai shi bawo Allah Muhammadul Bakari wanda zama da salatul fati daga nan sai malamai kafin shi ma kafin shi malamai suka cewa annabi salati kala kala musamman zaka Allah musalli ala sayyidina Muhammadin adada adada adada man shaqiya wa man sa'ida Allah zalla zalla adada malaikati Allah zalla zalla wa adada ramli Allah zalla adada hasa Allah zalla zalla wa adada malaik adada man adada ayyamin dunya wa haka dai Allah ka annabi salati adadin ruwa adadin ƙasa adadin tsakon kwani adadin mala'iku adadin yan wuta da yan aljanna salati da yawa duk wani ana koyarwa annabi salati ne wanda zai kai matsayin inda ake nema da Muhammadu Bakari zai dubi wannan satun duka sai ka to nan fa annabi aka cewa salati sai zama jama'a na kida adadin ruwa da to yanzu in ka tara adadin ruwa da iska da mala'iku da mutane da aljanu ka sa a hannun suke ne ka sa annabi Muhammadu a daya nuwa zai ja to ashe an ce ka ɗebo ruwa ne ka zuba teku sai ka ɗauko bi a cikin tekun ka maida haka ne to za ka sai shiga halwa yana ta saukan alkur'ani ya Allah yadda kake ilhama wa bayanka kai ka faɗa alkurani wa nafsin wa ma sawaha fa alhama fujuha wa taqwaha Allah ya rantsa dare da wanda ya daidaita ta wanda yake mata ilhaman fadirci da tsoron Allah to ilhaman da kake kamun wahayi kamun ilhama na wani salatin da yafi salatin da ba taɓa na birsa ba yau Allah ya ka a falala ko ana yi mar shikenan sai Allah ya bai salat Fatima wulika Allah ya sai Muhammad Fatima wulika wa kana wala da zan zike wala alihi to abu alani anan ne za a ce adadal mala'ikati ko adadal man shaqi wa kuma sa'ida ko adadal hasawar ramli duk ba ce ba ta ce a salatin Allah muna so kai annabi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim ka dauki annabi sallallahu alaihi wasallam kai moda da shi ka ɗebo salati sai ya cika sai ka zuba da modan da yake wannan girma tashi ba salatin da yake wannan ba ce ka ji da abin da salati da sauran salati don za su suke ta a ɗebo kaza a ɗebo ruwa da iska da wai ko a ɗebo wanda aka yi Ibrahim ai wanda aka yi Ibrahim bai kai wanda Allah ya Muhammadu ba ko haka ne kamar salati Allah Ibrahim ai bai kai wanda Allah ke Muhammadu ba dan nan Muhammadu yusalluna ne kowane sakan daya wanda aka yi Ibrahim kai ce kamar sallaita da mazi ko ba kai ce ba ai ke ai karatun nan duk da nafsi muke magana nan ko nafsi abin da yace kama sallaita ya nuna an yi salatin ya wuce ku haka ne amma na ne Muhammadu ba yusalluna ana cikin ba dina ba yau ka hada salati na kai Ibrahim da wanda ke Muhammadu a'a ka ɗauko makamin muhammadin da makamin ibrahim su yi daidai ba za su yi daidai ba da haka ba za ka ɗauka mazalin ala ibrahim da wanda da makamin annabi muhammadu ba annabi muhammadu ya ga dukkan tarin tawajiunsa ne wanda ya saba yi ya taɓa nuna wani mutum ya ce kada fifita shi kamar wancan mutumin wa ai biyayya wannan umarni ba ni ko za a yi ya ce la tufaddilu ni ala yunus ibn matta kar wani fita kan yunus dan matta mun yi biyayya wa kai wallahi ba za mu yi ba da dukkan ladabi haka ne dole ya fi dukkan halitta a yadda wata rana wani bai hudu ya ce wallazi stafa musa alal bashar bukhari ya rubuta kitabul anbiya na rantse da Allah da zai musa kan dukkan halitta wani musulmi dubi shi sharara marmari shi da gauta yace wallazi stafa muhammadan alal bashar yace hauka kake wanda zaga na Muhammadu kan sai bai hude riki kuma tu zai ji kaya da daga abinda kaza da kaza mun yace a kira shi yace aka yace gashi zo na shi zan gaura marmari ai na san da ba yake bai da hankali ya fa san kana gani sai annabi yace la tufaddiluni ala musa ibn imrana kar ku bibi da daga ka musa dan imrana saboda za a yi tashi alkiyama in na taso sai in ga musa dan imrana na rike da kafafun al'arshi ban sani ba ya riga ni tashi ne ko kuma an wannan suman da ya yi lokacin ɗuri sina an maida masa da wannan maimakon mutuwa ya zuba ya mutu ba yo mu ko da annai musa ba zai mutu ba har abada mu dai musa nema mu da duka halitta muna da matsala da wannan ne ai ba mutuwa ke jerantawa ba haka ne to annai mamudu sallallahu alaihi duk wanda ba sahabbai sun fi kowa fahimtar sa wannan yanayi ba wanda ya ga cikin sahabbai cewa ya fi dukkan halitta shi kuma ya ce karku fita kan wani ibnu abbas ya ce wallahi ya fi dukkan halitta dukkan sahabbai kana ka suke to haka yi man salati alfatil babu da wannan tafi sauran salatai wani yana cewa to ya zai Muhammadu Baka'i wani wani malami ya fi sahabbai Allah ya bai salati mai zuka sahabbai ba kamar da Maulana shi ya faɗa ni alqur'ani Allah ya ce mana wal khayla wal bigala wal hamira tarkabuwa wa zina Allah ya ce ni na muku doki na muku alfadari na muku jakuna da raƙuma duka dan ku hau ku yi ado wa yakhluqu ma dan Allah ya yi mana su ko bai ba nasara kuma ya zo mana da babur da mota da jirgin sama yace shi ma mu hawo mu yi ado mu yi kwalliya sai kuma mu hada mu ce yanzu dan Allah wanda ya fi girma a wanda Allah ya tashi ne raƙumi shi kuma shi fi tsada ko amar kuɗi a kasuwa a yi wa jirgin sama kuɗi ga gani wanne ya fi tsada wanda Allah ke ke mana kirari yayi mana shi wai aka jera maka zaba matsayin ka na matsoracin Allah wanne zaka zaba wanda Allah yayi yace mu zaba a yace ya mana dan dan mu haushi zaka ko wannan misali kuma sai a ce shi kenan an kafirce saboda ga wanda Allah ya kirayi alkur'ani ga ibrahimiyyar da annabi ya koyar ga alfajir da mahmud bakar ya koyar a hada ga raƙumin da Allah ya yi ga jijisar da nasara ya hada iri ɗaya iri ɗaya ga salatin ibrahimiyyar da annabi ya koyar a hada da nan wani mahmud bakari ga raƙumin da Allah ya ke mana kirari alkur'ani ce ya mai dan mahu a hada da wani jirgin saman kwankwan da nasara haka ne ko a hada ko gaskiya ne ba za a haɗa ba don gungwar ya fi raƙumi gaskiya ne ba za a haɗa ba don alfaji ma'auri ga ya fi tsawaci ibrahim daga wannan wannan wannan abin da bai iya kada abin da ya hana raƙumi ya kada jirgin sama shi ya hana ibrahim ta kada alfaji ma'auri ba amma mu a wurinmu nasara duk abin da ya wurin allah ya fito ko wurin ne ba mu da matsala da wannan don Allah ya kira doki da raƙumi da wani mutum mun gode Allah kuma wani din ma shi ya kawo ta hannun nasara haka alfas ibrahimiya wurin annabi ta fito alfas ibrahimiya ta wurin annabi ta fito ko ba haka bane shi za mu ba mu da ja da wannan to wannan shine abin da yake faruwa Allah mana gafara Allah shi kan mai gane da wannan Allah saka sharru da alheri Allah ya ji da da albarka da Allah ya duka yawan musulmi Allah ya kuma sun ce Allah kare kare albarka da sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya ci da su da sanar da su الحمد لله رب العالمين